إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة takwas ga watan al-muharram hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara na da 1442 wanda ya daidai da 28 ga watan takwas miladiya haihuwar annabi isa da maryam alaihi salam shekara na da 2020 za mu ci gaba da darasi na goma sha ɗaya a cikin wannan littafi mai albarka mai suna ummul qura fi madhi khairul wara wanda aka fi sani da hamziya wadda muhammad ibn sa'id al-busiri ya rubuta domin yabo da kuma tarihi na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ba a manta ba darasin da ya gabata mun tsaya ne shafi na 21 wayanda bugun mai kiɗe tare da su da za mu tashi shafi na ashirin da biyu muna kan baitoci da malam yake bayani akan tattaunawa da al-yahudu bayan ya kammala tattaunawa da nasara da bayani akan wautarsu da jahilcinsu game da jinginawa annabi isa alaihi salam ilahantaka cewa shi Allah ne da kuma warware wasu daga cikin shubuhoni to bayan ya gama da wannan sai ya shiga bayani akan su kuma al-yahudu wanda su ma sun jingina wa uzairu cewa dan Allah ne sannan suna da wata aqida mai muni wadda ake kiranta aqidatul bada wanda albada shine canza tunani ko kuma canza shawara shine ma'anarsa zuhurul maslahati ba'da khafa'iha wato maslaha ta bayyana gare ka bayan da ta koyo gare ka zaka zauna kai hukunci ko kai wani aiki ko wata magana sai daga baya ka gano cewa akwai gyara a ciki sai ka canza ka ce to da hukuncin da na yi kanka ba na canza na koma kanka ba to sai suka ce shi ma Allah subhanahu wa ta'ala yana wannan har inda suke cewa ya kawo baitin da yake cewa amma Allahu ayatal laili zukura ba da sahawin liyujad al-imsa'u ko ko kuna faɗan cewa Allah ya shafe ayat dare ne saboda tunawa bayan da ya manta wai Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci farko ya halicci haske yini kawai ba duhu daga baya kuma sai ga cewa to ai babu hikima domin halittu za su kosa a ce kullun cikin duhu aiki to shine sai gano babu maslaha bari ya halicci ya halicci dare in daren ya zo sai ni ya gushi da shi yasa sai ya halicci dare sai aka samu al'imsa to wannan yana ɗaya daga cikin aƙidodinsu su yahudawa to har ya ci gaba da cewa an badalil ilahi fi zabhi ishaqa وقد كان الأمر فيه مضاء أو ما أو ما حرم الإله نكاح الأخت بعد التحليل فهو الزنا لا تكذب أن اليهود وقد زاغوا عن الحق معشر اللؤماء جحدوا المصطفى وآمن بالطاغوت قوم هم عندهم شرفاء قتلوا الأنبياء واتخذوا العجلا ألا إنهم هم السفهاء وسفيه من أساء وسفيه من أساءه المن والسلوي وأرضاه الفوم والكفاء ملئت بالخبيث منه بطون ملئت بالخبيث من منهم بطون فهي نار طباقها الأمعاء ولو أريدوا في حال سبت بخير كان سبتا لديهم الأربعاء هو يوم مبارك قيل للتصريف فيه من اليهود اعتداء فبظلم منهم وكفر عدتهم طيبات في تركهن ابتداء طيبات في تركهن ابتلاء خدعوا بالمنافقين وهل ينفق إلا على السفيه الشقاء وطمأن وطمأنوا بقول الأحزاب إخوانهم إننا لكم أولياء ya ci gaba da cewa am koko suna faɗa ne bada lil ilahi maslaha ta bayyana ga Allah abin bauta fi zabhi ishaqa akan yanka annabi ishaqa wanda wa qad kana al'amru fihi madau wanda da ya kasance al'amari ne fihi a cikinsa ko dangane da shi madau abin zartarwa to sai aka fanshe shi da ainihin rago da yake faɗa wa fadailahu da zafi na muka fanshe shi da ainihin abin yankawa wanda yake mai girma to su suna cewa da Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya zartar da cewa a yanka shi to kuma daga baya sai ya ga cewa babu maslaha game da yanka shi to sai aka ɗauke shi ɗan annabi ibrahim ɗin sai aka kawo rago sai aka yanka a madadinsa wannan suka ce shi ma yana daga cikin abin da ya bayyana na canza shawara game da hukuncin allah subhanahu wa ta'ala to kawo ishaqa cewa shi aka yanka wannan ra'ayi ne mai rauni zance wanda ya tabbata annabi ismail shine aka ba da umarni a yanka shi ba annabi haka ba akwai malaman da suka tafi akan wannan to amma siyakin ayoyi da ya zo a cikin suratu swade annabi ismail ne ba annabi haka ba to saboda haka su a cikin aƙidar su allah canza tunani ne amma da ya riga ya yi umarni cewa a yanka shi daga baya kuma sai ya ga cewa to ai babu hikima babu maslaha to shine sai ya ba da umarni da cewa ga rago a yanka madadinsa wannan shine suke nufi da albada'u zuhurul maslahati ba'da khafa'iha maslaha ta boye ga mutum bayan da babu ta kaga wannan bai kamata a jingina ma Allah shi ba don sifa ce ta kasar karancin ilimi surul ilmi to wanda ilimin Allah cikakke ne al-ilmul kamil ilimin Allah subhanahu wa ta'ala cikakke ne kamin ma yayi abu ya san yadda yake to bale bayan yayi wannan sifa ce ta dan adam shi zai zauna ya shirya abu sai bayan ya gama kakaf sai daga baya ya yi tunani kai wuri kaza na ya kuskure to wani daga cikin miyagun aƙidun su yahudawa au ko kuma ma harrama ilahu abinda Allah ya haramta nikahal ukhuti na auren yakuwa a zamanin annabi adam halatta ne mutum ya aure uwarsa wanda suka fito a ciki daya uwa ɗaya uba ɗaya to daga baya sai Allah ta'ala ya shafe wannan hukunci sai aka ce to haramun ne mutum ya aure ya uwarsa ba ma ya uwa ta haihuwa ba ko da ya uwa ta shayarwa ce to Allah ta'ala bai yadda ka aure ta ba misali kai mahaifiyarka daban ita ta ta daban amma kun haɗu a wajen wata mata ta shayar da to shi kenan kun zama yan uwa to bale a ce uwa ɗaya uba ɗaya suka haife ku to amma a zamanin annabi adam wannan halacci ne daga baya shine sai Allah ta'ala ya haramta nikahal ukhti auren yan uwa ba'da tahlili bayan da an halatta zamanin annabi adam fahawa zina'u wannan luga ce ta azzina akan ce azzina akan ce azzina'u duka na nufin zina saboda haka yana da luga ta alƙasri lugatul qasri shi ne azzina wadda qur'ani ya ambata wala taqrabu zina sannan akan ce azzina'u bil maddi yakan zo da alif al maqsura sannan yakan zo da alif al mamduda zai iya cewa azzina'u kenan duk wanda ya aure ya uwarsa bayan wancan hali to yayi zina shi ne ce fahawar zinawo tunda Allah ya haramta yanzu yana na a matsayin zina babu maganin mutum shi aure uwarsa babu to amma su suka ce abinda Allah ya dalilin da Allah ya saye haka daga baya ya gano akwai matsala da ya halatta sai ya ga to ai zuri'a za ta lalace ya za a ce mutum shi aure uwarsa ai ba hikima sai ya haramta wannan to wannan shi ma suka ce albada albada'u ne game da janibin ubangiji la tukazzib kakka karyata abinda ake gaya maka annal yahuda hakika su yahudawa ma'sharun jama'a ce lu'ama'u miyagun mutane kaskantattu jam'u la'ini shine lu'ama'u jam'u la'im ya an ce alla'i shi ne alhaƙif wulaƙantacce wanda ba kowa ba to shi ne ce karka karyata abin nan da za a gaya maka annal yahuda tabbas haƙiƙa su yahudawa ma'asharun jama'a ce lu'ama'u wulaƙantattu kuma wa ƙari zagu anil haƙi sun karkace daga barin gaskiya falamma zagu azaga Allah qulubahum to wannan shi sun karkace wa gaskiya lokacin da suka karkace sai Allah ta'ala ya ƙara karkatar da zukatansu daga fahimtar gaskiya jahadul mustafa sun yi musun annabtar annabi abin zaɓi sallallahu alaihi wa suka ce mu ba mu yarda da shi ba bayan kamin bayyanarsa sun ɗauki alƙawalin annabin da zai bayyana wanda suka karanta a littattafansu sifofinsa kaza ya siffanta da kaza duk sanda ya bayyana za su yi imani da shi yana bayyana suka ga ya fito daga wajen laraba suka ce ba su yadda ba suka ce ba su yadda ba wa amana bi taguti qaumun akwai wasu mutane daga cikin larabawa su sun yi imani da dagutu at-tagut wani lokaci akan ce at-tagut ana nufin ash-shaytan wani lokaci at-tagut ana nufin gumaka ko gunki abin bauta sannan akan ce at-tagut ana nufin kullu ma yu'badu min dunillahi duk wani abu da za a bauta ma wanda ba Allah ba subhanahu wa ta'ala tare da yardarsa da amincewarsa ko wani lokaci da umarninsa to wannan ana kiransa abbawus shi ne abinda Allah ta'ala yake fada ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فأن الطاغوت دي يا شافي وين شيطان يا شيخا gumaka sun shiga haka duk wani wanda za a bauta masa wanda ba Allah ba to wasu mutane daga cikin ƙaumin larabawa irin su abu jahal kenan eh sun yi imani da ɗagutu sai ya ce hum su larabawan nan inda hum a wurin yahudu hum na farko yana koma ga su shi ƙaumin larabawa inda hum hum din nan shi kuma yana koma ga al-yahudu a wurin larabawa su waɗancan mutanen wanda suka yi imani da dagut wai shurafa su ne mutanen kirki su suka fi muminai da suka yi imani da Allah na gaskiya zama mutanen kwarai a wurinsu kawo su aka yi su yahudu aka ce to ga wasu sun yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ga wasu sun kafirce ma annabi sallallahu alaihi wasallam su waye mutanen kware suka ce a wayannan laraba wannan mana masu bautar gumaka lata da uzza da malata kaga akwai rashin adalci ciki shi ne abin da suka faɗa ya ce ƙatalul anbiya sun kashe annabawa su yahudawa yana daga cikin ta'addancinsu an ce akwai yini guda da sun ka kashe annabi saba'in rana guda sun ka kashe annabi ɗaya-ɗaya har saba'in wata hazul ijila kuma suka riƙe ɗan maraƙi wanda musa samiri ya ƙera musu ala innahum ala saurara innahum su kuma su fahawu su ai su ne jahilai wawaye kasa abin da suke yi su ne jahilai su ne wawaye suwa su al-yahudu kamar da qur'ani ya tabbatar musu ala innahum hum sufaha su ne wawaye marasa ilimi jahilai wa safihun kuma ya tabbata cewa shi wawa ne wasu aihuwa safihun habarun ne mubtada'insa mahzuf damiri ai wa huwa safihun shi wawa ne jahili waye man sa'ahul man wanda wai shi ni'ima ta almannu a taranjabe wasalwa da tsuntsun da ake kira asalwa ana kiransa asammani sunan da laraba suke masa kenan ya ce shi ya ishe shi shi ya ƙosa a canza masa ina ishara zuwa ga abin da Allah ta'ala ya yi musu su yahuda wannan da ni'ima Allah ya saukan musu ruwa wayanda sun yi kama da zuma iyakar ka ka sha ka ji zaki kuma ga sanyi sannan ga nama yana ta faduwa daga sama ga sashe su yi na tsuntsu tsuntsun da ya fi kusan kowane daɗi shine asalwa sammani amma su suka ce kai mun kosa sai da kultum ya musa lan nasbira ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu al-ard min baqaliha wa qithaiha wa humiha wa adasiha kai subhanallah zama da haka wa'an zalla alaikum almanna wa salwa su abin da ya ishe su to shi ne ya ce ai wanda ya siffanta da wannan babu wawa iri wai wa arzof sai ya zamo abin yarda a wurinsa alfumu tafarnuwa walƙisa'u da duma ya ce shi a bashi duma a canza mai daga wancan a kawo mai duma da tafarnuwa shine min matun bitul ard min baqaliha wa qisaiha wa humiha wa adasiha to wanda akwai wuta ko babu mutum na zaune cikin ni'ima baya noma baya kasuwanci baya komai bai da matsala abinci amma sai ce wai a ɗauke wannan ni'ima ta nama da ruwan zaƙi a taranjabi a kawo a ka shi a mai sai gona shi kama noma eh noma yake so muli'at butunun minhum an cika zukatan wasu daga cikinsu bil khabisi da kazanta ta shirka da kazanta ta shirka fahaya ba fahiya bane in kace fahiya sai baitin ya kare fahaya eh eh domin baiwa harfa guda hudu mutaharrikai su zo a cikin wannan taf'ila fa dole a yi iskanil ha fahaya narun to wannan abin da aka cika cikunansu da shi ai wata irin wuta ce ɗibaƙuwa rufe-rufenta al'ama'a'u shi ne hanji kayan ciki shi ne marufin wannan wutar lau uridu su yahuda wannan da an nufe su bi khairin da samun alkhairi fi hali sabtin game da halin rana asabar mutana aila da an nufe su da cewa su samu alkhairi game da halin sha'anin rana asabar to kana sabtan ladaihimul arba'u da an zaba musu cewa asabar ɗinsu ta koma laraba amma sai suka ƙi su a wurin yahudu asabar ta fi kowace rana falala a wurinsu ta fi kowace rana falala saboda a wurinsu suka ce allah ya fara halitta ran juma'a ya kammala ran lahadi ran abin nan ya fara halitta ran ainihin lahadi sai ya kammala ran juma'a tura asabar sai ya tsaya ya huta to shi yasa su kuma sai suka zabi asabar din a matsayin ita ce rana ta bauta a wurinsu to sai Allah ya bi su da halin sai ce to tunda haka ne zamanin annabi dawud shi kuma mutanen sakabawa ne sana'a su kamun kifi kaga sai to an haramta musu su kama kifi ran asaba an haramta musu kowace rana an yadda su je su yi su amma ban da asaba to kuma sai Allah ya kawo jarraba a cikin sati ba ranar da kifi ke tahowa kamar asaba da ji da sai suka yi dubara wai wayo gare su sai su je ranar asaba su yi haƙo tunda ranar kifi ke tahowa sai su tare kifi sun kai haƙo ran lahari sai su zo su cire sai to kun gani ai ba mu yi su ra asabar ba mu yi su ra asabar wasu daga ciki suka yi musuwa suka ce to wanda abin da kuke yi ba daidai ba ne wannan hila ce dabara ce ga addini kuna sun kai ma Allah wayo ba su ji ba dai daga ƙarshe dai Allah ya halakar da su kamar yadda suratul araf ta ba da labari kissa ce doguwa huwa ita rana asabar yaumun yini ne mubarakun mai albarka yana da albarka don kamar yadda ya tabbata hadisi rana asabar allah ya fara halitta ya halicci ƙasa rana asabar haka haka lahadi kaza lahadi litinin kaza har zuwa ƙarshe to saboda haka rana ce ita ma mai falala ita karan kanta asaba ba cewa an kai ba ta da falala ba kila sai aka ce musu littasrifi ko littasrifi game da ainihin jujjuyawa abin da ya shafi kasuwanci ko kamun kifi da sauransu aka ce tokarsu aka hana su aka ce kasu yi wani tasarrufi a wannan ranar wanda ya shafi sana'a ko kuma kamun kifi amma fi a cikin wannan yini din itida'u sai aka samu ƙetare iyaka minal yahudi daga su yahudawan ba su iya kiyaye wannan abin da aka hana musu ba su hannu ba sai suka yi dubara kamar yadda muka faɗa fabi zulmin minhum wa kufrin a dalilin zaluncin da aka zalunci daga aka samu daga wurinsu shine na shirka wa kufrin da kafirci adathum tayyibatu ababe na halat masu ɗimbin yawa suka ketare su وبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم to wannan shine da akwai wasu abubuwa da Allah ya halatta musu masu ɗimbin yawa amma saboda zaluncin da suka yi sai Allah ya ce sai muka haramta musu ya ce fi tarkihinna kuma game da barin wa'annan ababen masu daɗi ibtila'u akwai jarabawa jaraba suna Allah ya suna cikin ibtila'i sun haɗu da musiba khudi'u an yaudare su bil munafiqina da munafikai kaji wani bala'i sai suka kulla kawance da munafikai da munafikai cikin musulmi su ne abokan su ne suka kulla kawance da hulɗa tsakanin su yahudawa alhali su kuma munafikan nan ba da gaske suke yi ba ƙarya ce kawai da suka zo suka kulla da kawai cewa duk sanda za a yaƙe ku ku yahudawa to za mu ba ku gudunmuwa lanan tsoron na kuma wallahi za mu taimake ku za mu ba ku gudunmuwa sai tambaya wahal shin yin faku ba yin fiku ba ne fawon ɗin nan fata gare ta wahal shin yin faku ana kuzuzuta ashaqa wa rashin arziki ga wani mutum mai hankali illa alasafi sai wanda yake wawa shine za a ɗauko taɓewa da rashin arziki a kuzuzuta mai ita sai ya rude ya ɗauka cewa arziki ne sai shi karba to shine abinda munafikai suka waye hudu suka zo suka shirya musu rantsoyi na ƙarya suka ɗauka cewa yahuda wannan a suka ɗauka cewa munafukan nan da gaske ne in har annabi zai yaƙe su za su taimaka musu shi kuma dama munafuki shi bai tare da kowa musuluncin da yake da'awa bai cikinsa kuma bai yarda da kafirai ba shi babban matsalan munafuki ke duk yadda za ka yi alkawari da shi shi ba zai cika ba kuma ba zai taɓa yadda da kai ba kuma kullum cikin ƙulla ma makirci yake amma a bayani zai nuna ma yana tare da kai kuma zai baka gudunmuwa amma in maƙiyinka ya zo kuma sai ya haɗa kai da shi cewa zai ba shi gudunmuwa a yaƙe to haka munafuki yake to shi yasa da zara an haɗa ka zama da munafukin Allah ka shiga uku wahala ba kana cikin wahala mana saboda a zahiri zai nuna ma shi na Allah ne bai da masoyi kamar ka to amma kuma ba haka ba ne to shi yasa babbar jarabawa ce mutum ya samu kai ne a cikin wannan waɓama annu su yahudawan suka samu nutsuwa da gamsuwa bi ƙaulil ahzabi da maganganun da kafiran laraba suke gaya musu ƙungiyoyin kafirai ikhwanihim waɗanda suke ‘yan uwansu a cikin kafirci suna cewa inna na lakum auliya'u mu ha masoya ne masu taimako ne gare ku ku kyale shi duk sanda yace zai yaƙe ku ku yahudawa to za mu ba ku gudunmuwa yace halafuhu sun kulla kawance da su wa khalafuhum amma larabawan sai suka saba ma yahudawa yace walam adari ni ban sani ba lima za ta khalafa al-khulafa me yasa abokan juna masu kawance yan uwa da suka yi yarjejeniya kan kowa zai taimaka ma wani kuma daga baya a zo a samu sabawa wani bangaren ya kasa cikawa yace me yasa hakan ke faruwa ai tunda sun muku alƙawari cewa za su taimaka muku za su ba ku agaji to ya kamata su cika aslamuhum sun miƙa su li'awwalil hashari tun kora ta farko da aka yi musu su yahudawan banin nabir inda suratul hashari ta bada labari a kansu farko farkonta to da aka zo lokacin da za a gargaɗe su madadin su laraba wannan su su ba su gudunmawa sai suka kauci sai suka mika su ma'ana suka sallama su ga annabi sallallahu alaihi wa sallama la mi'adun hum sadiqun wala walal ila'u babu wani alkawali mai gaskiya hum daga wurinsu su laraba wannan walal ila'u sannan kuma rantsuwar da sun kai kuma ba su iya cika ta ba rantsuwar da suka yi a farko wallahi za mu taimake ku za mu yi muku kaza za mu yi kaza ba su iya cikawa ba sannan ranar da kuma ta zo ta gwabzawa tsakanin musulmi da su kuma ba su iya fitowa kuma sun taimaka amma duk da haka yahudawan nan sun kasa gano cewa musulunci shine gaskiya ya ce sakanar ru'ubu tsoro ya zauna ƙuluban ga zukatansu sai suka gudu wa ƙazafa fi ƙulubihim ru'ubu sannan walharabu ko buyutan aiwa buyutan hakanan roshi gidajensu kuma ya tabbata wato rugujewar gidajensu ya kore buna buyutahum inda Allah ya ambata wa'idil mu'mini yake cewa minhum ko daga gare su na'aha aljala wannan gargadat dan kora biyu aka musu akwai wanda annabi yayi akwai wanda daga baya zamanin khalifancin sayyidina Umar kuma yayi kora biyu aka musu zamanin annabi an kore su daga baya suka sake dawowa wasu daga cikin su to a zamanin khalifancin sayyidina Umar ya gargaɗe su gaba ɗaya aka tarwatsa su to shine yace na aha aljala'u wannan korar da aka yi musu na aha ta ba mu labari in ka karanta alkur'ani zaka zaka ganta kalmar na aha ai akhbara wa bi yawmil ahzab haka kuma a ranar da aka yi gazwatul ahzab yawmul khandaq ranar gwalalo in zagatul absaru lokacin da idanu suka karkace saboda tsoro in tsoro ya yi tsoro to za ka ga idanu sun karkace ba yadda suke ba akwai halin da mutum zai kasance na tsoro idanu ne su juye fihi a cikin wannan yakin wa ballatil ara'u kuma duk wani tunani nasu ya ɓace lokacin na annabi ya sa aka zagaye madina gaba ɗaya da rami ana kiranta gazwatul khandaq wa ta'addaw ila nabi hududan kuma suka ketare dokoki na yarjejeniya da alƙawali ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba su iya cika wannan alƙawali ba yace kana wannan ta'addancin nasu fiha a ciki alaihimul udawa'u wato ya zamo sababin nisanta su daga rahamar Allah ya zamo dalili na nisanta su daga samun nasara saboda duk sanda kai yarjejeniya da mutum ka saba to da wahala ka ci nasara su an yarjejeniya za a yi zaman lafiya karwa kowa ya yake kowa amma sai suka zo suka karya wannan yarjejeniya to sai sababa musu rashin samun nasara shine al'udawa nisanta daga samun nasara wani hathum kuma an samu ƙaunin wasu mutane sun hana su suka ce kar ku saba alƙawalin nan wasu daga cikin su yahudawa sai da suka yi musu wasiya kuma tare suke da su suka hana su amma wa manta hata an mafi yawanci daga cikinsu ba su hannu ba daga kare wannan yarjejeniya ɗin fa'ubidal ammaru wannan ha'u to da azaba ta zo da wanda ke umarni a karya alkawali wannan ha'u da wanda ke hanawa duka an ka halaka su ba bambance ba kina wannan ya nuna in ana abu ga wuri ko da ba ka so ko da ranka ɓace yake game da wannan abu to ba dalili ba ne in dai ba ka iya hanawa ka ci gaba da zama dole ka bar wuri dole ka bar wuri wannan shine ka'ida in kuma ka ƙi bari to duk sanda azabar Allah ta zo to ba za ta baka ba ba a cewa to ai wannan shi ke yi wannan baya yi wala ba daidai bane Allah ya faɗa wala tarkanu ila allazina zalamu fa tamassakum an-nar to saboda haka duk sanda ya bayyana mutum azzalumi ne to shikenan sai ka kaurace masa kai wa'azi kai da'awa in ya ke shiri to shikenan sai ka gangama naka da naka dan duk sanda fushin Allah ya tashi mai sauka to ba a cewa shi shi da ya jayo shi dai zai abin shi zai shafa ba haka ba ne ba haka ba ne saboda musiba ce inda ta fi sauka to inda ake ta'addanci nan ne za ta sauka wattaku fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa to wannan shi saboda haka duk sanda ake ta'addanci ga wuri baka iya hanawa ko da kai ba kai to gabar wuri shi ne abin da ya zaba wajibi gare ka tunda ba daure ka an kai ba eh karkai tunanin to ai ni tunda ba na yi ba ni da laihi la zama ma wurin da ake sabo haramun ne kama ko da ba ka yi kamar wuri kila ana shaye-shaye da giya da sauransu kai ba ka sha amma ka je ka zauna to wannan ba daidai ba ne ba daidai ba ne ba wai ma kai ba to shine al'amma mai yawan umarni sigatul mubalaga ala wazni fa'al mai yawan umarni cewa a karya yarjejeniyar da aka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ha'u shi ma siga ce ta mubalaga ala wazni fa'al mai yawan hanawa akwai wasu sun yi ta kokarin su hana su kar ku karya wannan yarjejeniya suka ce kai kama bakin sai mun karya to shi kenan suka karya kuma ga abin da ya biyo baya wata ayaƙau munkar alƙauli sannan suka dinga furta miyagun maganganu fi ahmadin ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba su ma taƙaita akan karya yarjejeniya ba a suka dinga faɗan maganganu shine ta'aqaw wannan ya ce kaza wannan ya zagi annabi wannan ya soki annabi wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza munkarar kauli magana mai muni kuma ya ce ai ba to ai ba komai bane hmm? wani tukul arazili magana kaskantattun mutane ai al'aurau kamar magana ce makauni mai ido daya ba ta da wani tasiri ma'ana duk wanda aka kaskantacce to dan ya zo ya soke ka sosai su kan ba za ta yi wani tasiri ba ko ba haka ba kamar yadda ganin mai ido ɗaya ba ya da tasiri idan an kwatanta shi da mai ido biyu da shi da alawarawo so da haka maganganun kaskantattun mutane mutanen banza kamar su yahudawa masu sukar manzon Allah ai alawarawo eh magana ce mara ido kullu rijisin kuma dukkanin wata ƙazanta ko ta shirka ko ta kafirci ko ta munafunci ko ta menene yaziduhul khuluqus su'u wannan mummunar ɗabi'a tana ƙara wannan dattin safahan wajen wauta wal millatul auja'u da kuma karkatacciyar hanya karkataccen addini ma'ana duk sanda mutum yake da miyagun ɗabi'u to miyagun ɗabi'un nan za su yi ta ƙara mai ƙazanta a cikin zuciya in shirka ce za ta yi ta ƙaruwa in kafinci ne zai ta ƙaruwa in munafinci ne zai ta wayannan miyagun ɗabi'un kamar miyagun ɗabi'un yahudawa rashin cika alƙawari sukar mutumin kirki da makamantarsu to sai wannan ya ƙara daɗa musu kafircin da ke cikin zukatansu to kun ji miskila kamar yadda mutum wanda yake salihi mutumin kirki to ayyuka alkhairi za su ƙara ma zuciya ta nagarta da imani to haka shi ma mutumin banza duk sanda ya yi mugun abu ko ya furta mugun abu to abin ya ƙara ma zuciya ta illa ne to haka kuma duk sanda mutum yake akan karkatacciyar hanya to koyaushe wannan hanya wannan aƙida to ƙara mai ƙazanta take yi a zuciya in akan shirka yake akan kafirci yake akan bid'a yake kamar yadda yake wanda yake akan hanya ta sunna miƙaƙƙiya to koyaushe zaka ga zuciya ta yi tana ta ƙara samun alkhairi da haske fanzuru ku yi duba kaifa kana aqibatul qawmi yaya ƙarshen mutanen nan ya kasance ku karanta tarihi ku ji da su yahudawan da su karan kansu larabawan irin su abu jahal ya ƙarshen su akwai wanda ya ƙarshe mai kyau daga cikin su babu ko to shine yace wa ma saqal baza'u lil bazi wama da abinda albaza'u miyagun maganganu maganganu na banza na suka na aibantawa saka suka gargada na halaka lilbazi ga mai furta su albaziyu shine mai bayyana alfasha mai bayyana miyagun maganganu munkarul qauli to ka karanta tarihi ire-iren su abu jihar da sun kai ta zagi annabi suna suka suna suka ta irin abin da wannan abu ya gargada musu na halaka daga ƙarshen rayuwa ya sun haka kasance haka in ka koma bangaren yahudawa to haka kuma akan kira arrajulul fahish almutafahish mutumin da yake yana bayyana alfasha cikin maganganunsa da ayyukansa shi ma ana kiransa albaziyu ko albazi'u yayin ce albawa shine bayyana abin da bai kamata a bayyana shi ba bayyana alfasha ko bayyana illa ko aiki ya ce waje da sabba fihi summan shi wancan albazi'u da ya mutu sai ya zan waje ba sabba sai ya samu wannan zagin da yake yi wa annabi ko addini fihi dangane da dangane da annabi sallallahu alaihi wasallama summan matsayin guba a gare shi wadda ita ce ta zama dalilin kashe shi wannan sukat wannan zagin sai ta koma mai kamar guba da za ta kashe shi shi yasa aka ce zagin mutanen kirki to kamar guba yake shi ne ɗaya daga cikin malamai ibn asakir a littafinsa tabyinu kazibin muftari fi ma nusiba li'abir hasan al-ash'ari da cike yake cewa luhumul ulama masmumatu wa'adatul lahi fi hatki astarihim yace ma'luma sukan naman malamai na Allah malamai da Allah yake so ba su yi addini hidima to naman su kamar guba ne ka ce ka soki naman su ko ka aibanta su ka soke su ko ka aibanta su to kamar kana cin guba ne kamar kana cin abinci mai guba ne a gaba zai barka ba ya ce kuma wa'adatul lahi al'ada Allah ta azabtarwa da halakarwa fi hatke a tarihin ma'aluma ga duk wani wanda ya ce zai keta sutura ta mutuncin malamai to sanannata duk wanda ya karanta tarihi zai gani ba mutumin da zai sake harshensa a kan aibanta malamai to sai allah ya kaskanta shi to shine abin da yake faɗa ne walam adiri ni ban sani ba ko yace ba tare da na sani ba wajada sabba fihi summan walam adri ban sani ba idhil mim alhali harafin mimun ba'u yakan komawa harafin ba'un fi mawadi'a wasu wurare daga cikin kabilun larabawa akwai kabilu akwai kabilar da ake kira mazin kabilatu mazin su duk inda harafin ba'un ya zo duk inda harafin mimun ya zo to suka mai da shi ba'u kun gani? su a larabci su yanzu misali ika ce masu muka to su bas muka za su ce bas muka ya fulani ba su ce masu muka wannan mimun sai su mai da ita sai su mai da ita bawo sai su mai da ita bawo munkarun sai su ce bankarun ko bankarun ba su ce munkarun wannan kabila ce daga cikin kabilar laraba su haka larabcin su yi saboda haka suka mai da neman alba ɗaya daga cikin kabilar larabawa walam adirin in kuma ya dare ne duk guda ne da yawon kenan sai ya zalle gai to abin da yake so ya nuna maka walam ya diri in ka karanta da yawon shi mai aibanta annabi sallallahu alaihi wasallama alhali bai san cewa ana mayar da mimin ta koma ba'un ba fi mawadi a wasu wurare a wasu wurare a larabci ma'ana bai san cewa ana mayar da sukar mutanen kirki a matsayin guba ba shi bai sani to kamar yadda ake mayar da a wasu ƙabilu na larabawa suke mayar da harafin mimin su mai da shi ba'un to haka ake mayar da zagi da suka ya koma guba zagi ka furta amma kuma sakamakonsa guba halaka to sai zan zamirin ya koma ga shi albabi in ka ce walam ya dare kamar yadda ka fada ba tare da ya sani ba shi albaziyo mai bayyana aibi idil mimu ba'u ana mayar da ba'un ta koma ana mayar da mimun ta koma ba'un fi mawadi'a aw surari yace kana ya kasance ko min fihi abinda ke fitowa daga bakinsa qatluhu abinda zai kashe shi ne biye dai tare da hannunsa ba kowa ya sa takobi ya kashe shi a'a abun nan da ya kashe shi ne abin da yake fitowa daga bakinsa na zagin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai daidai da hannunsa kuma fahawa to shi wannan mutum albazi fi su fi'ilihi game da mummunan aikinsa ya yi kama da azubba'u matan nan da ake kira azubba'u wata mata ta aka daga cikin larabawa a lokacin da aka kawo musu hari da aka zo aka shigo gidanta za a kashe ta kamin su shi wanda zai ada kiransa amdu kamin ya zo ya kashe ta wanda ya jagoranci yaƙi a wannan lokaci kamin ya kai gare ta sai ta ɗauko guba an ce zobinta shi aka kera da guba to tassa zobin cikin baki tana tsutsa sai wannan gubar ta kashe ta to shi ne take cewa a mutu biya dayya ƙabla an ya katula ni amru ya fi sauƙi gare ni in kashe kaina da hannuna da ce wani ƙato ya kashe sai ta mutu ko da ya zo ta mutu sai ta ke kira azubawu to kaga shi wacce ya yi kaba da ita ke ta fuskar ya kashe kai ne da hannunsa kamar yadda azubba'u ta kashe kanta da hannunta ahu au huwan nahalu ko kuma zaka iya cewa yayi kama da ƙudan zuma qarsuha wanda cizon ƙudan zuma da yake wa mutane ya jilibul hatafa yana jayo masa mutuwa ilaiha zuwa gare ta wa malahu in ka'u kuma shi ba tare da yana da wani tasiri na haifar da miki ko rauni game da wannan sukan nashi ba abin da yake nufi a shi kudan zuma cizo yake yana cizon mutane to za ga in yana zaune ga wuri ko a itaciya ko a kogo ko a dutse bai tafi kowa ba za ka ga babu ma wanda ka iya gane wuri kaza akwai zuma amma da ran da ya cije mutum ɗaya zai ce a to zuma ta cije shi zuma ta ta cije sai kaga an zo da wuta an kore ta an kwashe abin da ta haifa an kwashe abin da ta haifa to wannan shi ne cizon da tawa wani ya zama sanadiyar kashe to za ka yi cewa shi albaziyu ɗin nan ya yi kama da ƙudan zuma da cizon da yake wa mutane yake sabbaba masa jayo masa alhatfa ya ce alhatfa shi ne almaut akan ce mata fulanun bi hatfi shi ne ya mutu ba tare da wani sabab daga wani ba mutumin da zai mutu ba tare da wani ya sababa kashe shi ba wadda ya kashe kansa ko kuma haka ɗaya a same shi ya mutu wa irin wannan mutuwa ita ake kira alhatfu a larabci to kaga wanda zai zo yana aibanta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yana jan mutuwa ne zuwa gare shi kuma komai ta gade sai Allah ya gaskata shi sai Allah ya kunyata shi sai Allah ya kashe shi kuma me zai kashe shi shi ne wannan aibanta wanda yake shi ne zai sababa kamar yadda kudan zuma in yakan in yana cizon mutane to wannan zai sababa a kashe shi ya jayo wa kansa a kona shi kuma a zo a kwashe alkhairin da ya tara to kun ji kaɗan daga cikin aika-aikai yahudu da kuma irin makomar da suka samu kansu saboda wannan don ya zangargaɗi ga mai hankali sai nisanci abin da yahudawa suka aikata cikin addininsu da kuma addinin musulunci sai wani sati mu tashi shafi na ashirin da hudu insha Allahu ta'ala da hudu ustaz yin wa haka jikace ka ci abinci kogon alamun sun nuna bai karya ba eh ai na ashirin da biyu mun gaɗa shi ko yawwa to kaga tun da shafi biyu muka yi kenan ina za a tashi to wannan shi ne Allah ta'ala ya taimake mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته